أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره وبداره العظيم وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن صح هكذا كما فتن شوغبا صلى الله عليه وسلم idan shi wannan hadisin da za a faɗa ɗin ya inganta kullum sawabun da yake cewa duka duk abin da ka rubuta ɗin gaskiya ne a maganar hadisan da ake kawo kariya ga shugaba a kansu a jiya to yake cewa idan wannan hadisin ya inganta shugaba ya ce da in ya rubuta ya ce ko in rubuta azizun hakimin ko in rubuta sami'an basir ya ce di ya yi daidai to idan an kaddara ma shugaban ya ce in rubuta din hakan ya yi daidai
فقد يكون هذا فيما فيه من مقاطع الآي وجهاني to zai iya kasancewa a cikin wato ƙarshen ayoyin nan ne waɗanda suke da fuskoki guda biyu وقراءتان انزلتا جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم da kuma da kira'o'i guda biyu waɗanda gaba ɗayansu aka saukar da su ga shugaba sallallahu alaihi wa sallama فأملا إيداهما shugaba sallallahu alaihi wa sallama sai ya faɗi ta farkon وتوصل الكاتب بفتنته ومعرفته بمقتضى الكلام إلى الأخرى sai kuma marubucin sai Allah sai ya sadu da kaifin tunaninsa da menene sai ya zama ya ce da shi ko akwai haka ba sai ya zama kamar yadda aka faɗa dai jiya cewa duk marubuci ya san ka'ida yadda yin na'i take idan ana faɗa maka in ka saba da yin imla'i ana faɗa kana rubutawa to akwai sanda ana faɗa wata maganar kasan kalmar da za ta zo a gaba sai maka rubuta kan malamin ya faɗa salo irin na larabawa da irin zancen larabci ko na turanci idan ana faɗa ana faɗa idan har aka zo wani gurin kasan ne a ƙarshen gaba to kamar haka ne
فذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم فصوبها له النبي صلى الله عليه sai ya وسلم ambace ta da shugaba sai shugaban ya ce eh haka ne da ma ita ma ta yi daidai ثم أحكم الله من ذلك ما أحكم sannan dai ubangiji ya kyautata abin da yake so ya kyautata shi ونسخ ما نسخ goge abin da yake so ya goge كما قد وجد ذلك في بعض مقاطيع الآي kamar yadda aka samu a cikin shashin yanke-yanken ayoyi مثل قوله تعالى faɗin ubangiji madaukakin sarki إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم to kaga wannan aya ce Allah ya ce in tu'azibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim to
وهذه قراءة الجمهور wannan ai qira'at jumhur qurra'i haka suke karantawa
وقد قرأ جماعة فإنك أنت الغفور الرحيم wasu kuma daga makaranta in suka zo nan in suka ce fa innaka antal azizul hakim to a wata qira'ar fa innaka antal ghafurur rahim وليست من المصحف amma ita ba ta cikin wannan musaki na sirina usman
وكذلك كلمات جاءت على وجهين في غير مقادئ أي في غير المقادئ haka nan kuma an samu waɗansu kalmomi da suka zo ba a fuska ɗaya ba ba kuma a cikin ƙarshen aya ba قرأ بهما معا الجمهور yanzu ƙwarra'i sun karanta dukka baki ɗaya kuma ayoyin da kalmomi
وثبتتا في المصحف kuma suna nan a cikin alƙur'ani har yanzu ana karanta su مثل وانظر إلى العظام كيف ننشرها وننشزها kamar kissar uzairu da ubangi da ya zo wucewa ta alƙarya anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha Uzairu ya zo zai wuce ta wata alƙarya yadda alƙaryar nan ta kulle buge ba kowa a cikin alamun dai an taɓa zama a ciki anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha yanzu ta wace siga Allah zai raya wannan gari kuma ya dawo a zauna gari ya dawo al'umma su dawo ana al'amura ubangiji ya ce fa a mata hullahu mai aka amin kurin sai allah ya karɓi ransa a gurin sai da shi shekara ɗari yana yana mace sun ma ba aka sai allah ya tashe shi allah ya ce kam labirta kwananka nawa nan labistu yawman aw ba'd yawm ke ba da zan kwanta nan gurin ba Allah ya a a bal labista mi ata amin ke kara ka dari a nan a mace to shine Allah ya ce kalli ka zaman kalli kaza kalli kaza ya bin nuna masa ayoyi na Allah to ita ayar da Allah yake faɗa ce wanzur ila al-izami kaifin nunshiruha to akwai kira'a kuma kaifin nunshizuha duk kuma ƙurani wa ya ƙadil haƙa wa ya ƙusul haƙa akwai inda aka ce ya ƙadil haƙa wallahu ya ƙadil haƙa ko kuma a ce ya ƙusul haƙa duk ƙurani
وكل هذا لا يوجد ريبا هذا دكا wannan ba zai tabbatar da wani kokonto ba ولا يسبب للنبي صلى الله عليه وسلم غلطا ولا وهما saboda kuma galabi ko wahani ga shugaba sallallahu alaihi wasallam ba وقد قيل إن هذا يحتمل أن يكون فيما يكتبه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس alin ya yace to kuma ma dai har ila yau hujjar mu ta gaba ta iya yiwuwa ma ba ma rubutun qur'ani bane shi wannan mutum yake faɗa wasiƙoƙi ne irin wanda shugaba yake tuttura wa mutane to in ku a wasiƙa ne ba a qur'ani bane dan ya ce a rubuta musu kaza shugaba ya ce eh rubuta daidai ai ba komai
غير القرآن ba qur'ani ba فيصف الله ويسميه بذلك كيف شاء ambaci ubangiji ya siffanta shi da abin da ya so wannan ba komai ba
فصل ne fasali kenan
هذا القول فيما طريقه البلاغ duk magana da muke yin ta akan abin da ya shafi yadda aikin manzon Allah ne yadda yake ɗauko amanar Allah yake miƙo ta ga bayi to maganar da muka faɗa a nan masumi ne ba za a samu tangarɗa ta matsala harafi ɗaya ba a gurin manzon Allah duk abin da ya faɗa daidai ne duk abin da ya faɗa Allah ne ya masa umarnin ya faɗa tunda ya ce da shi fasda adu masu umar duk abin da na umarce ka da shi ka bayyana shi ka gaya wa bayi ka kira su kan wannan to shi kenan alƙali ya ce mun tabbatar yanzu manzon Allah masumi ne babu daɗi bai daɗa ba bai rage ba ya ba da amanar Allah yadda Allah ya dura masa ya isar da saƙon Allah duk inda Allah ya ce ikai saƙo sai da ikai saƙon saboda haka alƙali ne ce a wannan magana ta ɓangaren abubuwan da ike na isar da saƙon Allah to ma'asumi ne mun gama magana nan to
وأما ما ليس سبيله سبيل البلاغ amma abin da ba ta farkin sadar da aiki ba ne من الأخبار التي لا مستند لها إلى الأحكام na daga labarai waɗanda babu majigina gare su zuwa ga hukunce-hukunce su ba maganar amurka na haiwai a'a al'amalan manzan Allah ta yau da gobe ya tashi ya aiki wani sahabi ya ce je ka yi kaza ka dawo ko ki shiga kasuwa zai sai wani abu nawa ne wannan kaza ne to ga kudin a bashi ki tafi ko ku a'a ana zaune ina gaggaya wa mutane ai ɗazu an yi kaza an yi kaza ko kuma yi tambaya ɗazu me aka yi ne kaza da kaza to duk ire-iren wannan yanzu waɗanda su ba ana maganar ɗauko amana ba ce ta Allah ya miƙa ta gabayin cewa haka Allah ya umarni a yi duk da cewa idan an dubi wani ɓangare duk abin da manzan Allah yi umarnin Allah ne shi ba baya magana ma sai da izinin Allah duk abin da kuma yi a duniya so ake ka kwaikwayi wannan abin idan babu susiyarsa a cikin cewa shi kaɗai aka umarka da wannan abu to don haka amma dai an san cewa irin waɗannan abubuwa na mu'amalolinsa ko misali yana gida a kawo masa abinci ya ɗauka ya ci ko kuma da sauransu ya ɗauki ruwa ya sha kaga waɗannan ko ya faɗi wani labari haka ya gaya waɗansu ba maganar amru da na hayu umarni da hani a ciki to waɗannan mu'amalolin nasu na yanzu ya fi su yawa yanzu alal misali inda abun zai bai fitowa fili kamar a ce shugaban ƙasa yanzu da shugaban ƙasa ya fito an tara a ainihin wato 'yan jarida ya ce gari kaza muna buƙatar kaza za a yi koko wani na ma'aikata kaza mun sauke shi mun ɗora wani ai magana ta zarce hukunci ya tabbata ba zai zo ya ce ai da wasa nake hira dai kawai nake yi a'a amma yana cikin gida kuma yana so a kawo masa abinci ya ce a ɗauko min abinci a kawo min zanci ko kuma wata hirarsu da shi da wani abokinsu suna zaune kaga wannan barka da ta'alluki da hukunci da ike da shi na karfi a najeriya wannan wani abu ne na ga na kanki to ya shugaba ike da irin waɗannan abubuwa a ciki ya iya samun wanda ya faɗa aka samu ba daidai ba a kofura ya yi wani abu a cikin wannan bangaren wanda yake ba daidai ba nan ma ma'asumi ne ko me nasa ma'asumi ne a cikin
wala akhbaril ma'adi ko kuma babu labaran makoma kiyama a cikinsa
ولا تضاف إلى وحي ومبارابة الوضع وحيبا بل في أمور الدنيا وأحوال نفسه بل كان الأمر دي كوي من الدنيا ده حالا ينن كنت كم وزن دكنا الله ينيكي ما زمانا
فالذي يجب تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقع خبره في شيء من ذلك بخلاف مخبره ومن وجب zan Allah sallallahu alaihi wasallama shine tsarkake shi a ce wani abu abu na daga labaran da ya bayar a duba kuma a ga sabanin abin da ya faɗa din ba za ta yi ba ba za ta yi ba alaihi salatu wassalam
la amdan wala sahawan
ba da gangan ba ba ganganci wala galaban ba rafkanwa babu galabi kuma a ciki وأنه معصوم من ذلك معصوم ne daga wancanan haka في حال رضاه a halin yaddarsa ma'asumi ne وفي حال سخطه a cikin al'amuran rayuwar duniya idan ya fusata to duk abin da zai yi abin da Allah yake a yi ne a gurin
وجده da gaskiyarsa ومزحه da kakacinsa وصحته da lafiyarsa ومرضه da nauyin jikinsa
ودليل ذلك اتفاق السلف kuma kamar yadda aka faɗa a baya waɗannan halayen gaba ɗaya da aka faɗa halin riba da halin sahali da jaddu da mazu da sihatu da marazu ɗan adam ba kowa ne ke kubuta a nan ba ba kowa ba ne saboda ne saboda halin riba sai ya haifar maka da wani abu mai tashin hankali ko ya haifar maka da wani abu da za ka wuce gona da iri wani bawan Allah ya ce amma na faɗi misalin halin riba cewa halin riba shine yanzu kana zaune yanzu yadda zan muke zaune a nan misali an yi karatu an tashi an tafi gida ka bi ka zauna to wannan a tsakiya kake kai ba a riba ba kai ba a saka ba halin riba shi ne kana koma wani zai ce za mu yin kirin na ba ka hadiya to to yanzu ka shiga halin riba kuma halin yadda to wani akalla zai ya hauka kamar sau biyar ko sau goma a cikin wannan halin halin riba ce to shi ne wani aboki na yake suna zaune da abokinsa suna hira haka kawai wata ran sai wani lokacin sai ga ya tashi yana rawa me ya faru ce wallahi haka kawai gini in ban yi rawan nan ba zan samu lafiya ba me yasa yake samu ne kawai sa wallahi samu ne yasa nake rawan a kurun ko kuma sai suna zaune sai ga ya sujjada shi ma me yasa kake sujjada yake shi ma kawai ji ne gwara yin sujjada ita ita ma halin riba kenan don kuma halin sahabi ya zo halin damuwa ta kama ya ga mutum rabin jikin sa ya mutu duk a hawalu ne Allah ke koro su a cikin halin haɗu wani sai in faɗi wani abin wani igiyi wani abin da da kansa zai dawo ina neman afuwa mun afuwa abin da na faɗa wallahi wani hali ne sani haka a halin lafiya haka a halin ciwo duk kowa yana to shi shugaba a gaba ɗayan halayen nan akan Allah ya kallamarin Allah ya daga baki ɗansu a wanda irin jayiwai to saboda haka a duk waɗannan halaye shugaba sallallahu alaihi wasallam masumi ne sallallahu alaihi wasallam
ودليل ذلك اتفاق السلف واجماعهم عليه دليل haka shine ittifaqin nan nan magabata na kwarai su ne sahabban manzan Allah da waɗanda suke bin su tabi'ai da tabi'u tabi'ina da kuma ijma'in su akan haka
wa zalika anna na'lamu min dalil min dini sahabati wa adatihim wannan ku zai kasance cewa mu mun sani yana daga al'adar sahabban manzan Allah da kuma addinin su mubadaratuhum ila tasdiqi jami'i ahwali gaggawarsu zuwa gaskata gabaki ɗayan halayen manzan Allah wasiqati bi jami'i akhbarihi da amincewa da gabaki ɗayan labaran manzan Allah fi ayi babin kanat kowane babi ta kasance wa an ayi shay'in waqat akan kowane abu ya afko wa annahu lam yakul lahum tawaqqufun wa la taraddudun fi shay'in minha ba sa tawaqqufi ba sa taraddudi a cikin abu ko ɗaya ne suka ga annabi yayi ana zaune kurin ya cire zoban sa ya jefa kowa cirewa yake yana jefawa ba magana tambaya me hujjar cire zoban nan da kai babu ana sallah sun ya zazzara takalmansa kowa zara nasa saboda ya yi kurmu ba wata magana a ce me ya hujja me ya dalili ba wannan magana da an tambaye su su kansu wane ya ce kaza shugaba na ga yi haka ba wata magana haka za a haƙura haka suke idan kamar zamanin sai na umaru idan ya ga sayyidina abu huraira ya zama yana ta ambato sunan shugaba yana ta faɗa hadisi yaro ije shi a ransa ya zauna ita yin hakan kamar baya so ike to a gaban wanda ya fi ka dai na yi wannan abu ko kuma yana kallo na inda ni wannan abu eh sai sallama ike ne ni ne ne حكم
ولا استثبات عن هذه عند ذلك باسا neman bibiyar wai a wani hali neman shugaba eh haka su kawai sun yarda hal waqa fiha sahawun am la akwai rakkanwa masu mini ba rakkanwa duk abin da yi a daidai yake yanzu san annabi ya isa ya sanar da kai cewa akwai abin ban mamaki idan son shugaba ya kama zuciyar mutum to za ka ga al'amuransa yana yin a daidai wannan kuma abu ne ma'arufi ko wani bawan Allah na ya zo ya ce da ni ai ga wani abin mamaki abun shehi nan namu yace duk jama'a yana zuwa su gaisa idan an yi zikirin juma'a to wata juma'a bai zo ba sai kaman bayan kwana biyu sai yi zo sai ka yanzu ba ba ka zo ba kuma bai zo ɗin ba dama sai yanzu ala za masa mala a cikin wannan yawan taro ka gane ba zo ba sai ce ah to kuka ɗauka ina da rikicin tsufa ne ba wani rikicin tsufa haka ne daga abubuwa daki daki Allah yana shine nutsuwa ai at-tuma'anina huwa allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wannan sakina in ta sauka ba wani imociya da mutum ne to kuma manzon Allah shine ainihin wannan sakina sallallahu alaihi wasallam shine shine nutsuwa sallallahu alaihi wasallam haka komai na ta gaskiya ne ba wani zancen a ce yayi wani abu ba طب.
ولما احتج ابن أبي الحقيق اليهودي على عمر حين أجلاهم من خيبر بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم yayin da ibn abul hukaiti ajiyar yahudan nan ya kafa hujja da sayyidina umar yayin da ya kore su daga haibara bayan shugaba sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da su a cikin tara واحتج عليه عمر رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم kuma sannan sirina umar sai ya kafa masa hujja da faɗin shugaba sallallahu alaihi wa sallama كيف بك إذا أخرجت من خيبر za ka samu kanka zamanin da aka kore ka daga khaybara sai abin kai sai to فقال اليهودي to an kore su daga khaybara sai yake cewa ya za ka kore mu daga haibara bayan ka san ko manzan Allah ne ya tabbatar da mu a nan sai da to wata rana da gani da ka a gurin nan baka ji shugaba yana ce da kai ya za ka samu kanka zamanin ran ranar da idan ranar kore ku da haibara ka zo ba ko baka je jin faɗa haka ba to
فقال اليهودي sai wannan ba yahudi ya ce كانت هزلت من أبي eh ya ce ai kamar wannan kamar da gangan yake yi da wasa yake yi ita yi na ai wannan duk kalmar da ifa da halara Allah ta buga kan biya ba wasa ba ne ko labari yake ba ka kaji ya faɗi wani abu ya shigo to ka ɗauka an zartar da abin ya yi kana jan fa abin da ya faɗa zan kashe mutum saba'in saboda an kashe mun kai hannu ranar da aka yi rubutu yadda an yi wa sirina hanga musula mutum arba'in mutum saba'in zan kashe mu shi ke nan allah ya saukar da aya yace idan an muku ukuba kuma ku ukuba da kusan ku cin abin da aka yi wa in aqabtum aqib wa in uqibtum aqibu bi misli ma uqibtum bihi ولئن صبرتم وخير للصابرين ku yi haƙuri idan za ku yi ukuba wa in aqabtum aqibu bi misli ma ku yi ukuba misalin abin da aka yi muku dai aka kashe maka kai ma ka kashe daya amma an kai haƙuri ma zai fi to tun da yake za a kashe saba'in din nan a can kuma wani ofis din kuma halara ta muka zai ita ran da zai shigo fata kuma sai aka ce banda yaki ba a shigo salimi na zalimi na to shi ko a ran nan wato Khalid ibn al-Walid shi sai ya yana cewa sun gudun da suka taso ku yayi su ai sai da aka zubar da saba'in din nan ran saboda ya faɗi su ya ce sai an rubuta su a kashe Hamza ban kashe saba'in ba ba zai yi ba to Allah yake ka yi haƙuri to na ina haƙura to amma kuma in dai ka faɗi magana gaskiya ce dole sai ka yi to za a zubar da saba'in ɗin ko da ba a gaban kawai to haka ne to haka ne
قال له عمر كذبت يا عدو الله kai karya kai makiyin Allah shi ya faɗi magana tabbata take yi
وأيضا komawa wata magana فإن أخباره وآثاره وسيره وشمائله معتنا بها kaga labaran manzan Allah da guraben nan nasa da sirarsa da ɗabi'o'insa tarihi ya kula da ita
mustaqsan tafasiluha an bibiyi rabe-rabenta duk abin da shugabani a duniya mana illallazi tarihi yana nan a sanar da shi tarihi saboda shi shugaba maɗaukacin zuciyar bayi zuciyar halitta shi take kallo isa ba a manta komai na a shi sa ka haɗa idan kaje idan kaje filin da aka yi yakin hudu duk inda ka ga wani sanda an kafa shi fol ne fol fol an kafa shi inda za masu wutan lantarkin su ba wai a sama da kyau a ƙarƙashin ƙasa take to za ka ga sanduna an kakkafa fol fol ga suna to duk inda ka ga wani fol wani abu ne annabi a gurin in ka sai kafa ka sa a gaban ka a filin za ka ga wannan fol din a nan gurin aka ga haƙorin nan nasa na nan to sai aka kafa alama a gurin a nan gurin sanda ita ho daga maka za shi madina sai da ya huta a gurare guda goma sha ɗaya gaba ɗayan guri goma sha ɗayan ana nan da labarinsu ko ina akwai gurin da ke sauka kuma yanzu al'umma ne suke rayuwa a gurin saboda ya ɗan zauna ya ɗan sun kafurin a gurin da iga mai yakin uhudu ya fito da kaje filin uhudun ma za a gaya maka da kaga ta titin da ya biyo nan ya zo ya tsaya to daga nan sai a gaya maka to kafirai kuma ta can suka wuce saboda haka wani abun ta'ajibi ma ne lillahi idan ka kalli hanyar da ibiyo din a yanzu sai aka ce ga hanyar da su abu jahil suka biyo ana nuna maka cewa a ganin ka da ta wannan hanyar ibiyo ko ta wannan za ka faɗa da kanka ka ce ta nabi saboda kyan wannan din daban yake da waccan saboda jamalar kamar ga inda ya tsora jibalin rumman maharban yace ku hau nan kar ku sauko ga labuna au gulibuna an kashe mu gaba ɗaya ko mun kashe su gaba ɗaya kar ku ba gurin nan to za a nuna maka ga daidai inda itacca ka yi hausa nuna da igama yakin aka fito daga wannan ramin lokacin an masa roƙan nan ga inda itaka ibiyo ita bi bayan wani dutse bayan dutsen da ibiyo ga inda ikwanan kusa da ita hoga inda izo zauna duk ana da wannan labari an san shi isa shugaba Allah yana yana son eh Allah yana girmama shugaba tarihi kaf ba zai iya mantawa da lamarin sa alaihi salatu wassalam duk inda ije isa zaka ga masallatai ga su nan burjik a cikin Makka da Madina nan gurin ran da zai je yaki kaza nan ya zo ya addu'a to ana nan unguwa ta tashi ta musamman a gurin eh ka je masjidul masallatai ne littafi guda ake siyarwa can ya je yayi kaza can ya je yayi kaza can ya je yayi kaza inda kuma duk aka ce ba sau ɗaya ije ba ko sau biyar ko sau goma to yanzu gurin ayar Allah ce gurin kamar misalin masallacin kofa duk la'asabar ina uba wata ran ya tafi a ƙafa wata ran ya tafi a yaki wata ran ya hau dokin sai tafi alayhi salatu wa salam to yanzu ka je uba kai kallo idan mota ɗari suka zo aka shiga sai wata ɗarin kan wannan ɗarin su fita sun kuma zuwa al'umma ce za ka gani wasu na shiga wasu na fita dalili ɗaya ne saboda fatimul azizai yana zuwa idan ka koma gida kai ma ka ji daɗi cewa ni ma na ji wannan matsala alaihi salatu wa salam to yi sana alƙali da ya ce ga baki ɗayan shama'ilu nasa tarihi yana nan sanar da su kuma an bibiye ta fasilu nasa
ولم يرد في شيء منها استدراكه صلى الله عليه وسلم لغلط في قول قاله أو إدراكه بوهم في شيء أخبر به
to tun da ita a duniya ya zo yana bayani ya zo ina bayani sai idan wani abu ya dan sukuce masa wani sahabi ita da shi ba ta samu ba an gama wannan binciken ba a samu ba ya zo zai faɗa an wani abu ga abin ya zo zuciyarsa amma ina ƙoƙarin abin ya ɗan sarki masa kaɗan wani sahabi ina masa ba wannan magana in ya tashi sakon Allah kawai yake faɗa shi sa shi wato kamar yadda mai alfazar zai ke ta lissanin da kaunin haƙƙi mun talikun raɗu wannan zai harshe ne da shi mun ɗalik sakaccen harshe ne da shi shi baya zuwa zai faɗi magana ya sarki babu babu sarkewa sai jamala ga muryarsa nazarɗinsa mai daɗi idan zai faɗa ga kuma idan zai maganar tana fitowa ne da sirrin kama zuciya ba zai yi ina magana wani yana hayaniya ba sai aje a nutsu ranar da zai da zai hudu babban kwana ina kan taguwarsa filin arfa ina musu bayani kowa yana ji duk inda kake kana ji ba sai an yi tafinta ba ba za su ji ba in zai faɗa ɗin ga baki ɗaya sirrin wannan abin da ake magana da shi na yanzu wayoyin nan da muke magana da su kana nesa za ka sa inda ba za ka iya ji kana gwarzo ina nan maka magana ba to shi in ya ga dama sai yi magana a ko ina kake sai ka shi ne ma ya ga wani saboda yana kallon shugaba ya rasa yadda shugaba ya ce ku rubuta wa abusha abin da nake faɗa yanzu saboda da alama ina so ya ƙayyada abin da nake faɗa ɗin nan to shi ne aka rubuta masa in ya faɗi magana tana cikin zane ne a zuciyar bayi safa a mantawa da zancen duk wani abu da aka hashu a kansa an tace shi an tace shi ko ya zo zai magana wani tuna masa ba tunawa a wani tunawa ya fi kowa ilimi gaba ɗaya
walau kana zalika lan nuqila inda hakan ya faru a samo shi a cikin hadisi kama nuqila min qissatihi alayhi salam wudu'uhu sallallahu alayhi wa sallam amma ashara bihi ala al-ansari kamar yadda shugaba sallallahu alaihi wa sallama yayi wata magana sannan sai idawo ya faɗi wata magana kuma a bisa mutanen madina fi talqihin nakhli a cikin kililin dabinan nan
وكان ذلك رأيا لا خبرا wannan ra'ayi ne to a cikin nan din ma masumi ne ya zo madina yake nan wata rana ya fito sai ya ga an hau da buhu ana ta sassakawa a jikin dabino ana jawo jarba wannan dabino ana haɗawa da wannan dabino ana ta yin da ya talƙihun nahal haɗa barbara tsakanin dabino da dabino shi sai ya ce da su wannan da suke yi me wannan abu to sufaye suka ce mu za mu ba da an sannan gurin gaskiya kai ba ka sani ba yanzu wannan yana cikin wani hali ne na jam'i da Allah a lokacin shugaban da ita so a cikin maka ya rayu a cikin maka ya shekara arba'in a maka kuma idan ana kililin da biyu da bai san ne wannan abu a ta zama zai yiwa abu zai yiwa kamar kai ne yanzu ka zo kana girman ka ka taso ka tara ana ana gini ka ga ana ɗauko bulu ana jira ka ce da Allah ya malam ya sunan wannan abu a ka ga ɗauka za su yi ma ko wani wasa kake musu ko wani abu bulan ne baka sani ba yau zai tambayi yara su gaya ba saboda aibin zai yi a hankali a ce baka san me tulo to sai ga suna wannan abu sai ce me wannan abu to jami'i da Allah ina da wannan halaya yanzu ran da Abu Huraira ya zo aka ga tambayar su yi ce wannan Abu Huraira ne wannan ko ba su ne bayan fa sahabin sa ne fa ita Abu Huraira to Allah ya sanar da su irin wannan halaya sai ce i Abu Huraira ne ya Rasulullah saboda ina cikin wani lamari ne tare da Allah wannan halayen kuma ba wanda ya san su sai Allah sai shi da Allah ya saka musu to shi ne ga wannan kililin dabino sai suka ce ai muna yin sa ne saboda dabino yau yawa lafiya sai ce idan ma kuka bar shi ba ku yi ba ba komai sai aka fara zazzarewa duk aka cicire inda ya faɗa da aka zo shekara ta zo sai da biyu mu gaba ke ɗaya iyan kwami ilana ke baya yi sai suka gaya masa cewar ga abin da yake akwai sai ce to sai zarafin duniyar ku ne wannan shike nan sai dai suka yarda da abin da ya faɗa ɗin to da shekara ta biyu ta zo dabinan nan kowanne sai da ya ɗauki kayan shekara biyu a jikin saboda ne saboda ai ya faɗa ya ce in ba a yi ba daidai ne ashe rashin yin ma duk daidai ne da yin da ba wani bambanci saboda haka sai da Allah ya haɗa musu da na wannan shekarar da bai yi ba da wancan shekarar da binan nan sai da aka yi kakar da binan da ba taɓa irin ta ba a wannan shekarar saboda gaskiyar sama alayhi salatu wassalam to to da idawa sai ce wannan lamarin duniya ku ne kawai kun da za ku yi din ci gaba da yi to
wa ghairu zalika min al-umuri allati laysat min hadha al-babi da kuma sha'anin shashin waɗansu al'amura waɗanda ba a wannan babi suke ba كقوله والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي حلفت عليه وكفرت عن يميني كما يا تبا ما فتا إيتي والله نا رنزي دا الله بازر رنزي أكن أبو با إذن نغا أبن دا نرنزي دن ɗayan shi ne ya fi alheri sai in bar wanda na rantsuwar a kansa in yi wanda yake mafi alheri rantsuwar ta kuma in yi kafara a kanta وقوله إنكم تختصمون إلي على حديثا kuma faɗin shugaba sallallahu alaihi wasallama da yake kun gani kuna yin husuma a gare ni kuna zuwa ku kawo ƙara wannan yana ƙarar wannan yace to sai ya faɗa a wata kalma sai yace ta yiwu shi wanda ba shi da gaskiyar ya fi zaƙin baki ya fi iya magana yace ije ki shishirya magana in ɗauki haƙƙin wani in bashi ce to in ka karɓa ka karɓo ta jahannama to wannan mu yake koyawa ai shi idan aka zo gabansa ya san mai gaskiya ya san ɗan wuta ya san ɗan aljanna ya san ɗan wuta Allah ya sanar da shi a sau nawa aka zo sahabbai ana wane ya yi kokari a fagen yadda ya ce a gashi kuma a jahannama ana kallon me ya faru kai dai abin da ya faru ya ta tara ashe kasar gumin barawo ne idan aka yi yakin duka isa ta kayan ya gudu da su to duka shugaba ya faɗi wannan Allah ya sanar da shi to ko wannan magana da ya faɗa ki takta su muna ilayya in shi a haƙƙin kansa in aka zo ya san me gaskiyar ya san me ƙaryar ba ma sai sun yi magana to amma yana nuna mana yadda tsarin kotuna da lauyanci za su kasance a duniya kuma daga nan ya nuna cewa eh haka ne za a samu lauya wanda shi dama sana'arsa kenan idan kai mai gaskiya ne amma ba ka da ikon da za ka iya tsayawa ka jajirce kan gaskiyarka sai ka ɗauki lauyan nan to shi ne sai aka samu barna kuma a baka da gaskiyar za ka faɗa wa lauyan shi kuma iyadda ce bari in ji in tsaya ma a haka to duk shugaba ya yi magana ya ce kemi ta shiga cikin wahala
وقوله اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدرى yace ya kamar wani hadisi kenan ya kai zubairu shayar da gonarka har sai ruwan ya kai ya kai bangare ma'ana sai ruwan ya cika dan kanka ya kwarara ya tafi zai gona wannan shi ma wani hukunci ne nan gaba za a kawo shi da kai sai na zubairu dan awwa dan uwan manzon Allah babarsa yar uwan mahaifin manzon Allah to ga gonarsa ga gonar wani bayahudi shi kenan to ruwa kuma a gonar sai ya zo gonar zubairu sannan sai shi tafi ya je gonar wannan bayahudi shi kenan sai shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ruwa izo to sai suke rigima tsakanin bayahuda nan da shi zubairu dole idan gabar masa ruwan nan shi ma yana ja a gonarsa da shugaba suka kawo masa ƙara sai ya ce zubairu idan ruwa izo kan idan sawunka to ka saki ruwan nan ita ku gonar makocinka to wai ba yahudi sai ya ce shi a nan gaskiya bai yadda da wannan hukuncin ba sai sai da rujudi ya ce zubairu to ka datse ruwan har idan gonarka ta cika ta cika sosai da kansa zai malala ita ku gonar shi wannan to shi ne nan aka ce yanzu idan aka kawo maka wannan hadisi sai ka ce yanzu nan gurin shugaba ya fusata ne ga hukuncin da i a farko ga kuma hukuncin da i a na biyu saboda shi bai hudan jin cewa i ai gaskiya fi sabilillahi saboda ka ga dan uwanka ne wannan shi sa kai masa wannan hukunci in ji bai hudu ya ga manzo Allah sai shugaba ya ce a to ka bar shi ma ruwan kar ka bude masa sai ya gangara da kansa ya tafi shago to wannan hukuncin ya aka yi ya za ka ɗauke shi a bisa wannan halara mai tsarki fi shi ne isa shugaba ita ya tsare ruwan kurin hatsi ma da kansa ya kwarara da tafi can nan to ba ku shi bai lauyin shugaba zai bayani an jima alƙalin yalke zai faɗa ainihin yadda bayani yake an yi alƙali ya taimaki bayi Allah ya saka masa da alƙali to da wannan hadisi to
kama sanubayyinu kullama fi hadha min mushkil ma fi hadha al-babi kaman yadda da sanna za mu bayyana a cikin wannan na daga abin da yake rikitarwa akan wannan babi wallazi ba'dahu insha Allah yake bayan sa idan Allah ya so ma ashbahiha tare da makamantansu وأيضا komawa wata magana فإن الكذب متى عرف من أحد في شيء من الأخبار kaga ita ƙarya ko yaushe aka santa daga wani a cikin wani abu na daga labarai بخلاف ما هو على أي وجه كان tsakanin abin da ya kasance a kowace fuska أصطلب بخبره واتهم بحديثه za a dinga ganin kofanto a cikin labarinsa za a dinga tuhumarsa a cikin hadisinsa ولم يقع قوله في النفوس موقعا kuma sannan zancensa ba zai zama ina da daraja a cikin zukata ba ولهذا ترك المحدثون والعلماء الحديث عمن عرف بالوهم والغفلة hakanan saboda haka ne ma malaman hadisi da kuma malamai suka suka bar dukkanin wanda aka sani da wahami da gafala ba za a karɓi hadisinsa ba وسوء الحفظ ba shi da kiyayewa idan ya zo faɗan magana sai iji turata وكثرة الغلط da yawan rikicewa a cikin magana مع ثقته ko da su kayi sai su ce wallahi ba za mu karɓa ba gaskiya saboda ana tsoron kakka faɗa abin da shugaba bai faɗa ba
وأيضا komawa wata magana فإن تعمد الكذب في أمور الدنيا معصية a cikin lamarin a duniyan nan mutum ya faɗi ƙarya ya yi sabo والإكثار منه كبيرة بإجماع yawaitawa daga ƙarya babban zunubi ne da ijma'in malamai مسقط للمروءة mai faɗar da mutunci ne وكل هذا مما ينزه عنه منصب النبوة wannan gabaki daya za a tsarkake matsayin annabta daga cikinsa
والمرة الواحدة منه kaga marra ɗaya daga cikinsa
فيما يستفشع ويستشنع مما يخل لصاحبها cikin abin da ake ganin muninsa ake ganin aibinsa na daga abin da yake warwarewa da mutuncin mahabocinta ويذري لقائلها da kuma yake jefa wulaƙantarwa ga wanda yake faɗata لاهقة a بذلك rukar da ita da wannan
وأما فيما لا يقع هذا الموقع amma abin da bai tsaya a wannan matsayi ba فإن عدمناها من الصغائر idan mun kidaya ta daga cewa ƙananan zunubai ne فهل تدري على حكمها في الخلاف فيما مختلف فيه والصواب to zan baya daga nan gurin kan wa amma ma la ya kawo hazal mawuya saboda shi ma za a ɗora wani bayani ne dogo a kansa eh yana nan dai tafa ne a kan dai bayani wani tsarkake janibin manzan Allah wannan haka ake so haka ake bukata al'ummar musulmi kaf su hasu a kan wani a cikin al'amura na kusa da nesa a cikin kowane irin hali mutane a gane kamala da jamala ta manzan Allah a tsara kudurta sanin mahasumanci na manzan Allah sumi ne shi ne mai gaskiya har wani kafiri lalatacce ne kazanta zo ya ɗauke wa mutane hankali da da'awar cewar wai shi ne su suka zo da wayewa a duniya ba wayewa ta wuce wannan magana to duhun kai ne duk wani abu da ake zuwa da shi a duniya idan aka ce yaki shi ya ci sha'anin manzon Allah to billahi da za a gane cikin sa ba da dacewa ba za ka bayyana za a ga koma baya da taɗewa da ja da baya Eh, kuma duk abin da shugaba alaihi salatu wasalam ya kafa kafirai yau sun san cewa an bai shi aka bu ba wannan manhajar ita kanta ma rayuwar ba za ta daidaita ba zai ta shafin shugaban sun san cewa sai da rubutu shi ya zo da cika alkawari to ka je ka ga inda ake magana cika alkawari a gurin sun san rayuwa da saɓanin wannan ba za su yi ba Eh, amma ku sa lalata lamarin isa suke kokari kullum su ga sun raba mutane da hasken shugaba saboda sun san da ka rabu da wannan ka shiga uku Eh, an bazo wasanni a duniya wai a shagala a manta da shugaba shi kuma Allah ba zai da a manta da shi ba yana nan a zuciyar bayi nan ana son sa kullum lamarin sa sai dai gaba ba wani ba yahudi ko wani kafiri da zai iya fice hasken manzan Allah wa ya ballahu illa an yutimma nurahu wa law kariha al kafirun ko kafirai sun ki sai Allah ya tabbatar da hasken annabi Allah ya dada masa tsira da amin imani Allah ya tsara mu sallama amin Allah ya tsara mu daga cikin masu yawan yi masa hidima amin kashe mu a tutan manzan Allah kare mana yara a kan lamarin sa sai nan da iyaye da kakanni da kakanni duka Allah ya saka mu da alheri. kai musu rahama amin tare da su Allah ya ba mu kyakkyawan mu'amala da iyaye Allah ya saka mu da alheri. da muka hada a nan baki ɗaya mu cikin hidimin shugaba ubangiji muna roƙonka ya Allah Allah ka ولا مرة آتنسى الله يا من موالش ينجي الله الله يا يمس duk yake fama da wata damuwa a zuciyarsa wanda cikin mu'amalolinsa yan halin rayuwa da halin da aka tsinci kai a ciki a yau al'umma ta rasa ina ce madafa ba abinci ba komai za ka siya yanzu abin da yake hannunka ba zai sai maka wani abu al'amura sun zama abin ya zama kamar annoba to ni ta wasu yin shugaba ni kamun kafa da shi Allah ya yi mana Amin.
wannan Allah ya yi mana wannan halaye na zubar da jini da saukuwa da mutane Allah ka tsare mu Amin.
Allah ka tsare mu Amin.
Allah ka kore wannan al'amari Amin.
Allah ka sauke mana wannan tashin hankali Amin.
albarka shugaba sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu dacewa Amin.
Allah ka ba mu dacewa Amin.
farmi shugaba mu jinka sallallahu alaihi wasallam karanta fatiha a duniyar shugaba da ɗan uwa da a biya da ke faɗin cewa an sake masa wasu kuɗaɗen Allah ya mai masa da kai mai masa da kai mai masa da kai karanta masa fatiha ga dan mushara karanta fatiha da alasa shara da rimu ga baki ɗaya kowa Allah ya yalwata masa يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث إن الله يتقى مثل الخير الله تعالى مثل جنبه الله تعالى مثل لافيا الله يجزيه الله لا يجزي لافيا ولا يجزي الله يجزي لافيا يجزي لافيا الله أمتد الله أمتد زرم الله أمتد قسم الله أمتد ونم الله تعالى الله تبارك الله تعالى الله تبارك الله صلى الله عليه وسلم